على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da ashirin da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna darasi na bakwai a cikin wannan tafsiri na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria a yau da taimakon allah maɗaukin sarki za mu tashi ne a kan aya ta talatin da bakwai a cikin suratu yunus alaihi salam inda allah ke cewa ma kana hazal qur'anu أن يفترى من دون الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
Allah ya ce wannan alkur'ani bai kasance wato alkur'ani ne da za a kirkire shi ba ma'ana ba littafi ne na ƙarya ba littafi ne wanda yake na gaskiya da gaskiya wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah ay wa ma yanbaghi li mithli hadha alquran an yuftara min dunillah bai kamata ba bai dace ba ga irin wannan alkur'ani izu sittin da aka shekara ashirin da uku ana sauke shi a ce wai an kirkire shi a matsayin ƙarya wai wani allah ne ya faɗi shi ba allah ba ai wannan bai ma kamata ba bai kuma dace ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai shi wannan alkur'ani yana gaskata littattafan da suke gaba gare shi ne irin su attaura da su linjila da su zabura da sauran littattafai waɗanda suka zo kafin shi wasu suka ce tasdiqan ladhi baina yadayhi ana nufin yana gaskata abin da ke zuwa nan gaba gare shi shine tashin alkiyama shi alqur'anin nan ai ya zo ne ya gaskata cewa lallai za a tashe ku tunda za ku iya tunawa duk bayanan da muke yi muna magana ne akan kiyama da ahwalul kiyama to yana gaskata lallai faruwar tashi alkiyama da tashin mutane daga kaburrukansu kenan tasdiqan ladhi bayna yadayhi akwai fassara guda biyu wannan alqur'ani yana gaskata littattafan da suka zo gabanin shi su ne wanda na faɗa ko kuma tasdiqan ladhi bayna yadayhi yana gaskata abin da ke gaba gare shi shine na tashin alkiyama ku sani wannan littafi yana tabbatar mana cewa kiyama za ta tashi shi yasa akwai ayoyi masu tarin yawa da ba za su irgu ba waɗanda suke magana akan tashin alkiyama a cikin alkur'ani da tafsirin kitab sannan kuma wannan littafi mai bayani ne dalla dalla kalmar tafsil ana nufin tabiyin mafil kitab yana bayani ne dangane da alhalal wal haram yayi bayani akan halal ya yi bayani akan haram ya yi bayani akan farillai ya yi bayani akan sunnoni ya yi bayani akan dukkan hukunce-hukunce shine wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin babu shakka babu kokonto a cikin wannan littafi saukakke ne daga rabbil alamina ubangijin talikai wanda yake shi maganarsa ce wannan littafin irin sittin ɗin nan duka gaba ɗaya magana Allah ce babu maganar wani Allah wannan kaɗai ya isa ya ainihin wato nuna mana mu'ujizar alkur'ani kuma da girma alkur'ani duk lokacin da muka zo karanta shi mu ji a mu cewa muna karanta maganar Allah tabaraka wa ta'ala hadisi ya zo riwayar imam bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min al-anbiya nabiyyin illa u'tiya min al-ayati ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة قال ya ce babu wani annabi daga cikin annabawa da Allah ya aiko shi face sai Allah ya bashi wasu mu'ujizozi irin mu'ujizozin da ta dalilin su dan adam zai yi imani kowane annabi inda za a gaya maka bayanin tarihinsa to da wato mu'ujizar da ke dauke da ita ta isa mutanensa su yi imani da shi to shine sai yake cewa ni kuma abin da aka bani wa'ayi ne aka bani allazi utituhu abin da aka bani shine wahayi shine wahayi shine qur'ani kenan dan wannan qur'anin wahayi ne magana Allah ne yace fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyamah ina fatan in zamanto ni ne nafi kowa wato mabiya ranar tashi alkiyama a cikin annabawan nan gabaki daya kuma mu'jizar alkur'ani din da ita ce mafi girman mu'jiza duk cikin annabawa babu ainihin wato annabin da aka bashi mu'jiza mai girma irin mu'jiza annabi sallallahu alaihi wa sallam so wannan hadisin riwayar imam bukhari yana nuna mana cewa daman al'adar ubangiji ne kowane annabi yana bashi wata mu'jiza da zai zo ya karanta mutanen su imani da shi ko ya aikata su imani da shi to shi kuma mu'jizarsa shine wannan littafi alqur'ani kuma babbar mu'jizar manzon Allah dama shine mai alqur'ani kaga wajibi ne musulmi muhimmatu da alqur'ani mu karanta alqur'ani mu karantar da ƴaƴanmu alqur'ani mu yi imani da alqur'ani mu yi aiki da alqur'ani mu yi biyayya da wannan alqur'ani wannan shine tukuicin da zamu bayar dangane da alheri da Allah madaukin sarki ya yi mana na mu أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من اتبعتم من دون الله إن كنتم صادقين Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa shin cewa suke yi wannan alkur'ani ƙarya ne ƙirƙirarsa akan shine iftara daga al'iftira'u ne wai cewa suke yi ko kuma suna cewa don wawu ɗin malamai suna amɗin da suna fassara ta da ma'anar wawu wa ya ƙulu naftara cikin makirci da kufaru da almushrikuna suke wa manzan Allah suna cewa wai wannan alƙur'anin ma ƙarya ce ƙirƙirar sa'i da kansa kawai shine am ya ƙulu naftara ma'ana wa ya kulu naftara annabi kirkirar qur'anin nan ya yi daka kawai zama ya gaya mutane shi shi ne Allah yake ba mu labari kul to gaya musu in dai har kirkira ne fa atubi suratin mislihi ku zo da wata sura kwaya daya cikin surori 114 ku dauki kwaya daya kawai ku zo mana da ita kuma ku kirkiran tun da shi dan adam ne kuna ganin ya kirkira ne to kuma ku kirkiro kawo mana sura ɗaya kawai shi ya yi kokari ya kawo ɗari da sha hudu to ku kawo mana ɗaya kawai wadda umar sabatun min dunillahi an taimaka muku ma ku kira duk wanda kuka samu dama waɗanda kuke bauta musu ba Allah ba ku kira su su taimaka muku wajen kirkiran wannan sura ɗin liyu'inukum ala zalik dan su taimaka muku akan haka ku kira su in kuntum sadiqina idan har gaskiya kuke yi cewa anna muhammadun iftarahu muhammadu kirkira qur'anin ne yake bismillah ku kawo ku isa kaga wannan tahaddi ne mai kyau challenge ne kalubalantar sa ake yi tunda kun ce annabi kirkirar qur'ani yayi to ku ku kawo daya sura ɗaya kawai sura ma ku nemi irin ina haɗe naka ku kawo gajeriya ku zauna ku kirkira ku kawo shi ne Allah ya nuna gajiyawarsu sun kasa kun na ini ji tama'atin insu wal jinnu ala an yi ato da mitri hadal qur'an la ya ato da bimitrihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wannan challenge na farko da qur'ani ya fara musu aka ce su zo da qur'ani din ku zo da ƙur'ani irinsa ku zo da ayoyi irin waɗannan shi ne Allah ya ce ba ku kaɗai ba da aljanu duk duniya da mutanen duk duniya in za su haɗu wallahi ba za su iya kawo kwatankwacin alƙur'ani ba la ya tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashen su yana taimakawa sashi da aljanu su haɗu da masu fasaharsu masu basirarsu masu hikimarsu duk su zo a yi tarayya wajen yin alƙur'ani na wallahi ba za su iya ba shi ne Allah da suka gagara sai ce su kawo surori goma am yaqulu naftara qul fatu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wa du'u man istata'tum min dunillahi shay'a ku zo da wasu surori mana guda goma na ƙarya kirkirarru tunda kun ce ƙur'ani ma gaba ɗaya kirkirar sa yayi to ko an ba ku tunda kun kasa kawo ƙur'ani duka to ku zo da sura goma kawai ku kira kuma duk wanda za ku ce kuke da dama in kuntum sadiki in gaskiya kuke shine can cikin bakar Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ba za ku iya yi ba har abada wallahi ba za su iya yi ba har abada ba za su taɓa yi ba to wannan yana nuna mana alkur'ani mu'jiza ne da tafi karfin kowa ka duba dai gashi ai larabci ne ko ai magana ce to wani ya zai kawo irinta ku kawo ƙur'anin duka sun gagara ku kawo surori goma sun gagara ku kawo sura sura ɗaya gashi ana cikin suratul suratul wa yunus ku kawo sura daya abu ya gagara ko aya ne ma ba za su iya kawo ba so wannan yana nuna mana girman alkur'ani kuma mu yadda da shi mu yi imani da shi mu sa mu su karanta shi su haddace shi har yanzu din ai akwai waɗanda yanzu haka akwai waɗanda suka yi ƙur'ani na ƙarya turawa yahudawa masu neman fada da musulunci suka zuba a intanet suka caccakuda abin da suka caccakuda akwai qur'ani na ƙarya ai amma ina yake wa bayan san da su shi'a ma suna da nasu qur'ani ai suna da mushafu fatima suka ce duk qur'anin su babu harafi ɗaya da iri ɗaya da nasu ka ji ba ai sai ka ce alhamdulillah ma da bai kama ba ƙwarai da yan ahmadiyya ma suna da nasu da suka babbata suka shigar da abin da za su shigar amma Allah bai ba su dama ba sai ya kamata mu da imani da wannan alqur'ani din in fatu bi suratin mithlihi wa du'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ka karanta na gaba bal بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله haka كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين inda ba za su iya ba Allah ya ce ga ya musu bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi bari dai sun karyata abin da ba su kewaye da ilimi da shi ba sun karyata abin da ya fi su kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi kazzabu bil qur'an walamma ya'tihim ta'wiluhu sun karyata wannan alqur'ani kuma wa'adin da Allah ya musu ta'wil ana ana nufin aqibatu ma wa'ada Allah fil qur'ani bai ma zo ba tukunna alƙawarin da Allah ya musu ƙarshen su na wa'adi da ubangiji yayi ga masu karanta alqur'ani bai zo musu ba kazalika kadzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suke kafin su su ma sun ƙaryata sauran annabawa da suka gabata ba muhammadu kawai aka fara karyatawa ba sallallahu alaihi wasallam ba shine faran ba dama an karyata wasu annabawan kafin shi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan tasliya ce kwantar da hankali da rarra shine Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kazalika kadzaba alladhina min qablihim sun karyata alqur'ani waɗannan to wasu ma sun karyata sauran littattafai fanzur kaifa kana aqibatu zalimin duba ka ga karshen aƙibar wato azzalumai akhiru amrul mushrikina karshen lamarin mushrikai shine ya zama bin halaki Allah ya halakar da su to sun karyata wannan littafi walamma ya'tim ta'wiluhu kenan ay lamma ya'tim aqibatu ma wa'ada Allah fil Qur'an kalmar ta'wil tana nufin aqibatu ma wa'ada Allah alaihim kenan abinda Allah ya musu alkawari na samu su na ukuba alkawari ne ya ku yan uwana duk wanda ya karyata wannan littafin sai ya shiga wuta kwarai kuwa kun ba wai dukansa ba ko aya ɗaya ka karyata aya ɗaya ka karyata sai ka shiga wuta kurin ka sallaba ka yi imani ka yadda inda ba za ka iya kawo irinsa ba ba za ka iya kawo makamancinsa ba ba za ka iya kawo rabinsa ba kwataɗinsa ba za ka iya kawo ba to sai ka yi da shi to inda aka samu bambanci tsakanin musulmi da kafirai kenan yanzu kafirai wannan qur'ani da muke ta karanta yanzu sittin ba su yarda da shi ba sam ba su yarda da shi ba sun ce ma babu masifa a duniya irin wannan littafin haka suke faɗa a'udhu billah suna faɗa da musulmi ne a duniya saboda wannan alqur'ani amma ga ayoyi nan ga mu'jiza ta manzon Allah da tabbata akai to sai ne Allah ya ce kuma
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين
Allah ya ce wa minhum man yu'minu bihi daga cikin mutanenka ya Muhammadu akwai waɗanda sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka yi imani da shi ga mu nan insha Allah ko ba ka bane muna ciki ya ubangiji Allah ka tabbatar da mu akan imani da Qur'ani wa minhum man la yu'minu bihi akwai kuma waɗanda ba za su yi imani da shi ba wannan a ilimin Allah kenan as-sabiq Allah ya sani akwai waɗanda ba za su yi imani da shi ba so annan anan Allah yana kwantar da hankalin wanda Allah ne karka damu dama Allah ya riga ya raba daga cikin al'ummanka akwai wanda za su yarda da wannan qur'anin daga cikin al'ummanka akwai wanda ba za su yarda da wannan alqur'anin ba al'umma annabi kala biyu ce akwai ummatu ad-da'wa akwai ummatul ijaba ummatul da'wa ita ce al'ummar duniya gaba daya duk al'ummar da take rayuwa da rai a wannan zamani na annabi da suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmansu da kafaransu sunansu ummatul da'wa ma'ana da'awar annabi tana kansu annabi ya kira su su imani sai dai wasu sun yarda wasu ko su yarda ba yanzu kafirai da sauran mushrikai waɗanda ba sa sallah ba sa musulunci kaga su ba al'ummar annabi ne amma ta da'awa ya musu da'awa ba su yarda ba to sauran al'ummar musulmi kuma sunansu al'ummar ummatul ijaba ma'ana ya kira su ijaba ajabuhu sun amsa kiransa so wa minhum man yu'minu bihi ummatu al-ijaba kenan wa minhum man la yu'minu bihi ummatu da'awa kenan daga cikin ummatu da'awa min al-kuffari wal mushrikina kenan ina fata ana fahimta to sai Allah ya nuna masa ka kwantar da hankalin kanka da mu dan wasu ba su yarda da shi ba dama haka alƙawari yake ba a ce duka ne na su yi imani da shi ba sai ya ce wa rabbuka a'lamu bin musulmin kuma lallai ubangijinka shine yafi kowa sanin wato wato mabarnata sai Allah ya ambace su da me mabarnata wanda duk bai yi imani da alkur'ani ba dan barna ne dan ta'adda ne dan ƙetare iyaka ne kenan wajibi ne mu yarda da alkur'ani mai imani da shi ku duba duk wannan bayanan da ake akan alkur'ani ya koyan wana duk wannan bayanan da ake akan wannan alkur'ani wanda yake saukakke ne daga Allah maganar rabbul izzati ne amma baya cikin compulsory subject a makarantar ku a junior secondary school ɗinka da senior secondary school ɗinka da university ka a ilimin zamani conventional education western knowledge babu wani abu mai kama da qur'ani sauran duk ƙarerayi suna da matsayi suna da daraja a bautar da mutane su je su ta haddacewa su ta research suna bincike amma wannan ƙur'anin ba shi da nauyi ba shi da kima a idan waɗannan mutane ka tarar da jiha gwamna musulmi kwamishinan ilimi musulmi majoratin mazauna jihar gabaki ɗayansu musulmi amma ƙur'ani ba shi da kimar da a gwamnatance kwamishinan ilimin nan da zai iya magana ya ce a sa ƙur'ani a makarantar sakandare 'ya'yan musulmi dole ne su iya karanta shi ƙur'anin ka bayi da darajar da za a sa shi a wayar da leko baya ciki amma da ko yaran wasu wanda ba namu ba turanci an ce dole sai ka iya shi wani abin mamaki su ba masu yaren turancin nan ba anan suke ba suna can kasar su ko yaren su ne fa kamar kai ne da kana hausa ne a ɗauki yaren ka na hausa a kai wa 'yan amerika a ce dole sai ɗan amerika ya ci hausa kafin ya shiga jami'ar amerika da allah an masa adalci ko haka ba kai mana aka ɗauko yaren amerika da ingila turanci aka ce dole sai mun iya shi kuma wai mai ilimi yanzu a cikinmu wanda ya iya turanci wai shine mai ilimi wanda bai iya turanci ba ba mai ilimi ba ne ba sharadin ka shiga jami'a ka shiga university sai ka iya turanci idan baka iya ba kai jahili ne yara suna nan dubun dubata saboda ba su ci english ba kawai ba za su iya shiga university ba kuma aka kafa dokar ko muka amince ko muka yadda yaren namu na hausa din hausa din yaren mu na hausa sai da aka yi kutun kutun arnan kasan nan makiya al'adunmu da addininmu suka sa aka kansile aka ce da an ce dole ne ma sai an yi suka ce bara a yi yanzu ba dole ba ne da arabic din yaren addinin musulunci da da ake yi aka kansile aka ce yanzu ba dole ba ne hausa din aka ce ba dole ba ne so yanzu yaro zai iya karatunsa gaba ɗaya na sakandare ma bai karanta hausa ba arabic ganda ma allah ji kan arabiya wa yake ta ita ku duba settings din gaba ɗaya waɗanda suke gudanar da harkar ilimi da wanda suke mitin su ce ayi kaza ayi kaza a jihar ku misali arna nawa ne ba arne ko ɗaya a ciki duk musulmi ne ku duba yadda addinin musulunci ba da kima a idan mutane wannan abu yana mana ciwo kwarai da gaske za mu yi ta faɗansa har Allah ya ɗauki rayukanmu wallahi qur'ani ya fi karfin a ce yau babu shi a jarabawar neko da waye da naptep babu shi me kuke nuna wa yaran mu cewa bai da daraja yanzu ko waye da neko ka zo da shi aka ce ni how many credits kake da shi kace wallahi i have five credits sai a ce akwai ma da english in kace babu ce a baka da result mafi lalacewar rizal yanzu a wajenmu rizal ɗin da aka ci islamic studies aka ci hausa wannan shine the poorest shine rizal ɗin da ba komai ba kuma mu muka yi da wannan mu muka gina wannan kuma muke rayuwa a kai amma ka je china akwai wani wanda ya isa tilasta musu turanci ka je japan ka je ƙasa kaza ka je ƙasashe inda suka ci gaba su yaren kasarsu shi ne yanzu karatun likitanci da cainanci ake yi wannan kere-kere shi yasa ga sun kere muku abu duk rubutun china ne a jiki shi yasa america ba ta son su saboda su su ba a isa a zo a cusa musu yaren wani ba yaren su da Allah ya halicce su da shi suna respectin dinsa mu ko yanzu a gwamnatin ka aka ce yaren Hausa ba dole bane a kansile shi nan gaba cire shi ba za su yi gaba daya inda aka ci gaba da yaren kasashen su ake koya musu dukkan ilimai yanzu a china ai akwai direbobin jirgin sama a cikinsu akwai injiniyoyi a cikinsu ko akwai technologist a cikin su ko babu abu na ci gaba da da ba su da shi kai ka isa ka ce China ba a ci gaba ba to amma da bai China suke karatu da yaran su suke kamar mu ne yanzu a zo a ce za a koya wa likitocin mu karatun likitanci da Hausa dan Allah kana da matsalar wai ai jarma ba za su ci ba kuma kana da matsalar wai wani likita ya zo tiyata ya manta maka almakashi a cikin cikin a wannan mara lafiya to bai gane ba kana da matsalar da likita zai zo ya yi tiyata ya manta auduga a cikin cikin mara lafiya ya ce wallahi na ga wallahi wani abu da ke ji ana wallahi yana damuna ce menene ce ba komai gafa na dalla farasimal zai abu ina sai da aka sake sabuwar tiyata aka je aka yi scanning aka ga wani abu shi auduga aka manta masa a ƙasar nan aka yi wannan abin kunyar kai a ƙasar nan ba ana tiyata ba akwai likitan da yake tiyata da torchlight na rinƙi da Allah a nan yake ɗaura ta a nan gurin bai kana wani maganar generator wani AC wani air condition ina ruwansa torchlight ce ku zo ku baje mun shi ku gani da toci ya ɗaura tocin nan a nan ɗinsa ya farke mutum ya masa aiki duk a ƙasar nan an sani ana yi sakon shine ya koyan kwana matasa da yara masu tasowa ku rike alkur'ani da dattawan ma duka mu mutunta shi kuma kar mu manta shi a tarihin kwakwalwar mu duk ranar da wani ya hawo mulki ya samu iko to lalle ya daga daraja alkur'ani dama yana da daraja amma ya nuna wa musulunci ya nuna wa duniya ya nuna wa al'ummarsa cewa qur'ani yana da kima kaga mutum musulmi ya zo ya bude makarantar private school wallahi babu qur'ani a ciki ba ga sauran da yawa musulmi suna bude private school don neman kuɗi ba suna yi ba mutum ya zo ya bude private school ana zana waya kana zana ne ko a makarantar tun daga jiniya har siniya wallahi babu darasin qur'ani a ciki arabiya babu kuma wai musulmi ne kuma a garin musulmi yanzu makarantun da ake arabic ma wallahi gudun su ake kowa baya so science kawai science science science kuna ta yin sayis din kuma har yanzu ba ku rubuta talauci ba kuna ta yin sayis din har yanzu ko ku ne a baya a duniya a ci gaba ba fa cewa muka yi kar ayi ba ayi amma zalunci ne a me da qur'ani ba komai ba wani bawan Allah an zo ana yi masa interview a lokacin da sakir bar ana yi masa interview a lokacin da ake census din nan kun san a form na census din da ana rubuta wani illiterate ne ko literate ne ko illiterate mai ilimi ko mara ilimi to sai aka zo akan wannan bawan Allah alhaji baba ka je makarantar wace makarantar firamare kai yace ban taba zuwa ba to secondary fa yace ni da yace ba ban yi firamare ba ka tambaye ni secondary sai ya sake zuwa ce baba an yi diploma ko yansi ka duba fa wai wannan shi malamin da yake lissafin abin ne fa yana rubutawa duk ana sa masa babu babu babu sai aka ce to kenan dai baka da ilimi ya ce a aini mahadacin qur'ani ne kuma malamin qur'ani ne kuma na rubuta qur'ani kuma ina almajirai na haddatar da mutane qur'ani sai ya ce baba baka da ilimi ya danna masa illiterate a jiki kuma haka yake ku tambayi duk wanda aikin census nan zai gaya muku a gurin babu babu inda aka ce mai hadda qur'ani shi malami ne wallahi saboda su a wurin su ilimin qur'ani ba ilimi bane ko yanzu akwai zaluncin da ya wuce wanda a ce mutum ya haddace qur'ani ya san qur'ani ya haddatar da mutane qur'ani ya karanta qur'ani amma wai a matsayin jahili to wai yau in baka je makarantar bokon nan kai bokon nan ba to haka kake mutane wallahi ganin ka suke kama wani arne arne sai a ce a ba boko bai boko ba eh da ya boko ba in dai baka yi boko ba mu yanzu abu shama din mu to gani ake fa kamar wallahi wani karamin arna arna zunubin ka wallahi da baka yi boko ba wanda a ce baka yi arabiya ba dan waɗanda ba su yi arabiyar ba suka yi boko sun fi daraja a idan ku sama da waɗanda sun yi arabiyar ba su yi boko ba mutum zai zo yana da ilimin addini yana da ilimin arabiya yana da wayewa addini amma tun da bai je makarantar boko bai iya turanci ba ba a dauke shi komai ba ba a magayyatar sa taro cikai da Allah wannan jahilan mutane rabu da su da Allah ko me a cikin bokon me a ciki in wani dan boko ya isa zai faɗi me yake cikin bokon ko me a ciki ƙaryar banza wallahi tallahi to a ga me menene a ciki wani iya wai me ke jikin kashi a ɗauri kashi ko a bata igiya me ina cewa ba komai bane saboda in ka kwatanta shi da qur'ani yawa na yadda ilimi ne amma in dai ka dauko qur'ani ka dauko shi wallahi sunansa banza sunansa kashi ba komai bane ka yi hakuri fa aka rabu kallaka yi hakuri ina maganar qur'ani ne yanzu yawa in dai za a kwatanta shi da qur'ani shi ba komai bane kuma masanin qur'ani shine malami shine mai ilimi shine wayayye kuma ba wanda zai tambaye ka akan boko a kabarinka babu shi wallahi ba mai tambayar ka so mutanen da suke bata kansu lokaci suna kashe rayuwarsu suna zuwa suna karatun boko kawai babu addini suna cutar kansu ne mu a aqidan mu abinda muke cewa mutane ku yi addini ku yi boko a hada guda biyu ko ba ka bane shi na addini na lahira ne da duniya da lahira shi ko wannan na bokon iyakaci ka samu wayewar duniya ne me amfanin wayewar duniyar da zaka zo ka mutu ka shiga wuta kaga mutum ya yi boko ya nuna wato masu addinin nan ma da ya gan su ma za a wulakance ke ganin su wallahi tallahi akwai wani jahili daga ciki yayi yana gani yayi karatu babba ne yana da ilimi dokta ko wane ne a wannan ko in ya zo lakta wa dalibai ko sallah ba yayi ko yana musulmi wani dalibi ya same shi ce sara ya abin nan lokacin sallah dan bari mu je mu yi sallah kuma ya dan ma nasiya a rinka sallah sai ce kai ya gaya maka ai ra'ayi ce sallah a to gaji yalla boko kenan yace ai ra'ayi ne yace addini is my own personal decision i can pray i cannot pray if i like i can pray if i don't i can't pray you you don't have any right to ask me why are you asking me it is my own personal ah, menene wato wani abu ne da ya shafe shi kadai kawai kaji wannan kalma addini ra'ayi ne kaji dan Allah so boko mai kyau shine wanda aka hada shi da addini ina tausayi kwarai da gaske mutumin da yake yin boko bai da addini akwai abin tausayi kwarai da gaske kuma wallahi kai ne abin tausayi kar ka yaudari kanka duk wanda ya dauka cewa wai shi waye ne yana da ilimi alhali bai san komai a addini wallahi ba ta kansa lokaci shekaran jiya nan wani ɗalibi na a jami'a mun yi karatu da shi um, mun yi lacca mun fito sai ya same ni sai ke cewa sa please I want to apologize na ce what are you going to apologize for ya ce yes I am not Arabic background you used to quote verses from Quran prophetic traditions in Arabic language but me I don't know Arabic and I can't speak Arabic I can read Arabic ɗalibi ne a jami'a digiri yake so a bashi kuma lakcar da turanci ne muka yi da turanci amma zan kawo ayoyi kuma ni na ce wa ɗalibai na eh muna yin lakcar da turanci mu je mu yi amma fa aya za a bani ita da arabiya dalla-dalla kuma zero tolerance to mistake akan ayar qur'ani haka na gaya ɗalibai na a bani larabcin a fassara mun da turanci duka biyu sai ce shi sai dai in bashi ya haddace wato ma'anar ayar da turanci ya zai tura mu a haka na ce a'a ai wannan da turancin ma na fassara maka ne dan baka iya larabcin ba kuma ni yanzu nan kai dan Allah yanzu kai baka iya tada baki ba ce wallahi ban iya ba malam kato kaya guda da shi bai iya tada baki ba kuma amma gashi ya zo jami'a ya girma babban mutum dai ya aure shekara 35 yana so in daga masa kafa a matsayin sa na musulmi a jarrabawa ba sai na tambaye shi a a a wannan aya da arabiya ba na ce a a ai yanda malamin turanci ya zo koya maka turanci ka himmatu malamin wane ne library science ya zo ya maka library science ya yi maka library science ya yi maka phe ya yi maka wane ne agriculture ko culture ko wacece ya zo ya maka ya loda maka babu wani exception ai haka ni ma zan zo in maka islamic studies din nan lalle zan zuba maka shi kuma lalle zaka bani ayan nan dalla dalla Sai da gaske. to yanzu ya what is the way to learn nace you are in university now you come here to learn so you have to try your best to learn na ce ka je ka samu wani malamin islamiyya a unguwarku ka je ka ɗauki bagadadiya ya fara koya maka kwarai da gaske a kai yanzu in na kyale shi na masa adalci ko zai je zage da wallahi ya tsananta mugu ne ka je ka faɗa na maka mugunta akan ka iya ayar qur'ani wallahi gwanda ka je ka ce ni mugu ne wannan na baku misali ne guda ɗaya muna da su da yawa kaga ɗalibi yana jami'a wataƙila ma irin subsidiary course nan ne ya ɗauka ya hada islamic studies da wayewa da sauransu amma wallahi malam bai iya ta da baki ba kai mu zo mu kyale ka kana nan arewa ba kudu ba ai mun cuce ka a je a yi kwali a iya aya a iya qur'ani kwarai da gaske kuna nan kuna zaune baturiya za ta zo daga ingila a koya mata larabci ta iya a koya mata qur'ani ta iya wallahi mala akwai lakcocin da arna ake yi tare da su kaga arna yana ɗauka wani wani wani wani wani period na qur'ani arni daga baturiya ta wata daga ingila a koya mata hausa ta iya hausa ta koya ta iya magana ita ta yadda wai a wajenta ku hausawan kun kyamaci abin turawa sun zo watakila sun zo suna rewa ko wai larabci arabiya wai muna kyamarsa wai muna gudu da wani dalili a je makaranta a yi karatu Allah ce muke mu ana ma kai hakuri yau na cinye ma kasuwar ka kai ma mu je bismillah وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون
Allah ya ci gaba da rasan manzon Allah yake wa in kazzabu bayan duk wannan jawabai da bayanai in har sun karyata ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kulli amali da ya musu ni ina tare da aiki na da sakamakon aiki na wa lakum amalukum kuma ku je ku rike aikin ku da sakamakon aikin ku antum bari'una mimma a'malu ku din kun barranta kun yi fito na fito da abin da nake aikatawa ni ma wa ana bari'un mimma ta'malun ni ma na barranta dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan aya daidai take da faɗin sallana a amaluna wa lakum amalukum daidai take da lakum dinukum wa liyadin shikenan kowa ya je kama nasa idan an haɗa kiyama a san yadda za a yi mu je malam ومنهم من يستمعون إليك haka أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون sai Allah ya ci gaba da cewa wa minhum man yastami'una ilaik daga cikin su akwai waɗanda suna sauraron ka suna jin ka da kunnuwansu na fili amma ba sa amfanuwa da jin gashi suna ji amma jin bai musu amfani afa anta tusmi'u summa yanzu kai za ka iya jiyar da kurma ne walau kanu la yaqilun ko da ba su da hankali yaya za ka iya jiyar da wanda baya ji gashi ya ji da kunnensa amma jin bai yi masa amfani ba so jin su na banza wala abinda bahaushe ke cewa wai ji dole yadda babu to haka suke za ka yi ta karanta musu suna ji amma wallahi ba su imani da shi ba larabci ne sun iya larabci kafirai ne larabawa ne to balanta ma mukan na wannan zamanin dinkin ke da za ka ta zuba shi da musamman mai kake faɗa ba sai dai zaƙin murya ta ja mutum ya ce a ɗan yi masa akwai wani kafirin da ya zo ya ce wa wani abu da ya ce da Allah listen that you are you used to recite in your prayers please can I get it and uh, wallahi I am entertaining it wallahi can you please kindly give me yet to tambayi malami da Allah yana jin ana karatun sallah a unguwarsu yana jin daɗi da Allah ko za a dan bashi rinka ji ka ce kai mai yana jin daɗi sosai ashe Allah ne ya jefa masa walan imani daga nan yace kai shi fa zai bi wannan addinin wannan kuma yayi imani kuma ya karba to kaga shi wannan ba fahimtar ma'anar ce ta ja shi ba mu'jizar zakin qur'anin ne ya dauke shi to Allah ganar da mu akwai wasu ma kuma ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون Allah ya ce wa minhum man yanzuru ilaik daga cikin su akwai masu kallon ka da idanunsu gwara-gwara su su zare ido su ganka ka gansu amma ganin baya musu amfani afa anta tahdi al-umya yanzu kai zaka shiryar da makaho mai makanta ta zuciya walau kanu la yubsirun ko da ko ba sa gani wannan rara shine ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana nuna masa ce Allah yana nuna masa innaka la taqdiru an tusmi'a man salabtuhu as-sam'a kai ba za ka iya jiyar da wanda na kwace masa ji ba ji na fahimta da ganewa kuma kai ba za ka iya shiryar da man salabtuhu al-basra wanda na cire masa gani na fahimta ba za ka iya dora su akan hanya daidai ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to shi yasa zaka ga wani ai mai karatu ai mai bayani ai mai bayani wallahi malam yadda aka yi masa ne da kaga dutse haka yake kamar dutse ne ka dauke shi ka jefa shi a ruwa tsindan dirawa zai ya zauna kawai yanda yake to haka wasu wa'azi bai musu tasiri kuma a cikin musulmi fa akwai wanda suke taurararru dafaffu dafaffen mutum zuciyar ta ke gashe sun makasar ƙulubuhum min ba da zalika zuciyar ta ke gashe ta hiya kal hijara aw ashaddu kaswa kyamas ƙurubus ba labari ba inda imani zai iya ratsa ta Allah ka raba mu da ke kasar zuciya to sai ya ce me إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a lalle Allah bai zalunta mutane da komai bare kuwa fi jami'i af'alihi duk ayyukan Allah babu zalunci mutafaddilun adilun Allah mai falala ne kuma mai adalci ne babu wani dan adam da Allah zai zalunce shi walakin nan nasa anfusahum yazlimun sai dai mutane kansu da kansu suke zalunta bil kufri wal ma'siya ta hanyar kafirci da kuma sabawa Allah tabaraka wa ta'ala shi sa Allah yake cewa a cikin hadisul qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama wa la tazalamu ya ibadi ya ku bayina na haramta zalunci akan kaina ku ji wannan magana Allah ce na haramta wa kaina zalunci shi mai kowa din fa shi mai komai ko ya ba zalunci bane amma yace ya haramta wa kansa wannan wa ja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya shi a tsakaninku ya zama haram fala tazalamu kar ku zalunci junanku kada ku zalunci junanku Allah ya hana kanka cuci dan uwanka Allah ya hana kada ka yaudari dan uwanka Allah ya hana kada ka hainci dan uwanka Allah ya hana ina waɗanda suke zuwa su je su samu filin mutane su kama gini kawai saboda ya iya rashin mutunci yana da alƙalan ƙarya da lauyoyi yan ta'adda akwai waɗanda aikin su kenan a garin sun samu fili kawai sai su je a rana ɗaya a kai musu yashi a kai musu dutse a kai musu ma'aikata a je a tsaga fili kawai a kama gini da ka zo kana alaji fili na da sai ce ka tafi kotu mu haɗu a kotu duk kotun da zaka je kuma suna da dama a kanta yana da ƙwararrun lauyoyi da sun iya turanci ana fa kotun fa ana shari'a dai yare na ma hankali yana gini kuma dokar ta kwance tushen ta ce duk gini duk koma mai ba duk wanda ya zo gini ya kawo linta to ba magana a rushe masa sai dai a je kuma a yi kokarin sulhunta yanzu a ka'ida wannan dokar ta kwance tushe da wani zai zo ya samu filinka ya hau gini a dare daya kafin a dare daya za a iya kawo linta a rana daya za a iya kawo linta kai wallahi wani in ya ga dama a kwana uku hudu zai iya gina gida kafin ka farga sai dai ka zo ka ga filinka ya zama gida to kai sai ka zo ka ce zaka rushe masa saboda tsabar ya yadda cewa ya fi karfin ka iyakan karshe iya abin da za yi in kana da karfi a ce a biya kuɗin filin ka alal kalli kuma ya biya ka a hankali hankali an cuce ka haka ake a ƙasar nan ina ne bekon da ya kada mai mota shigo shigo za a yi shari'ar ku ka ji wata magana wai a kotu da wai ina ina ne besson da ya kaɗe mai mota shari'a fa ce za a yi a kotu an haɗu ana jira ina mai keken da ya buge mai mashin yana sai najeriya garin su akin tola ana magana allah ya sauke allah raba mu da zalunci kada ku yi zalunci ina waɗanda suke za su karɓi kuɗin mutane su cuce su ina yan 49 ina mayaudara akwai yan damfara damfara mutum ya maida ya maida waiwai sana'arsa damfara damfara ka zo ka kifa yanzu mutum sai ya zo ya yi damfara bugu ɗaya sai ya damfari wani naira miliyan hamsin kuma da rashin mutunci su damfare ka kuɗi su zo kuma saboda an rena wa ubangiji sai ya zo ya sai bunan shinkafa yana raba wa talakawa yawanci yan damfara za suna da mabiya suna da yara saboda za a rabu shinkafa ya damfare ka ya sayi rago ko raguna a yanka ana raba wa makota suna nan mutane malam marasa tsoron Allah yaudara ha'inci cuta ka je ka yaudari wani kuma damfarar nan sihiri ma ana yi kar wani ya buga baki ya ce wallahi fi karfi a damfare shi a kware da gaske ai sun kware yawancin madamfara matsafa ne yawancinsu wasu suna aiki da tsafi duk wayanka duk dabararka wallahi wallahi sai sun dambare ka wani bawan Allah yana bilmuna sama shi ma ilimi ne ku fahimci zan zai taimaka muku zan dawo da kukan amfanin zikirin safe ne da na yamma kar wanda ya fita daga gidansa bai wa Allah wato kirari ba kafin ya fita kar wanda zai fita daga gidansa bai daga hannu ya ce ya ubangiji ka bani kariya da kariyarka kar wanda ya je zai tafi wurin aikin sa ko sana'arsa bai mika lamarinsa ga Allah ba wallahi motar ka da kake hawa wanda zai zo wallahi da kanka zaka dauki makullin ka bashi ai kwarai da gaske wani ne ya zo an ce an damfari wani ci gafara da Allah in banda ba gidaje ne wala wayo ba wala ya yaushe zaka bari ni ce ce ni ni ne mutum zai zo ya karbi kudi a guri na ai ba zai yi ba ai in dai ban karba ba a wajen ka to wallahi ba za ka karba wajen ba akwai wasu wadin wannan shi kenan suka ji labarinsa sun yan damfaran kenan wani ya ce to za mu yi maganin ka ya je gidansa ya sallama da shi ya fito ya zauna shi ma ya zauna dan damfara ya zauna mai gidan ya zauna suna zaune sai ga tumaki sun fito daga gidan tumaki ha tumakin nan suna fitowa sai shi dan damfara ya yi wa tinkiya ɗaya magana ya ce ke me ya kawo ki nan gidan sai ita tinkiyar sai ta cewa shi mai gidan rabu da shi dan abu kazan a wannan mutumin ne zai dore da a gidan nan ai zai ga karshen sa ta tura wa mai gidan a shan wai kun ban cika rabin kuwa tinkiyarsa ta cikin gidansa da yake gadara watakila a gidan haka haife ta ko abu kaza mai damfarar da ya zo ya surkullansa tinkiyar kiwa magana kuma tinkiyar ta zuya ta ɗura wa mai gidan nata a shan ta ce gashi nan da ya zo ya ɗaure ni yana cuta ta sai shi ɗan nan fara ya ce je ki kawai mutumin ne ya yi tagumi ya yi shiru ya yi shiru sai shi ɗan nan fara ya ce alaji me haɗa ka da wannan tinkiyar sai ce wallahi tinkiya ta ce ya ce ba tinkiyar ka bace ya ce ai ba tinkiya bace alaji ai shaidani ya ce ya ce Allah sai ya ce masa alhaji wannan cinke za ta yi maka za ta yi ajalinka za ta yi ajalin arzikinka za ta maka za ta maka ce to to ya zai ya ga cinke ta yi magana sai ya ce ka ba da kuɗi a raba ka da ita mu za mu ni na sai da zan mata aiki zan maka aiki nawa za a bari ya yanka mai iyayen da ya ga dama ya yanka masa ya ɗebo kuɗi ya bayar da hannunsa ya karɓa ya lale ya ce to shi kenan ya bi ta aka kawo tunkiyar ana kallo aka kama ta yi tafi da ita ya karɓi kuɗi ya karɓi tunkiya ya biya kuɗi kuma a tafi mai da tunkiyarsa dan damfaran da ya tafi da tunkiyar nan ya je gida ya sa mata wuka ya yanka ta tas aka gashe ta da shi da yan uwansu yan damfara suka ci suka yi dariya suka more malam ba tinkiyar bace fa ta yi magana fa rufa ido masa ai kai matsalar ka kenan ana bayani sai kai haka kace lokaci a ce fa ido akai masa tinkiya suka cinye tinkiya suka karya kacinta suka dawo sai suka ce alaji ce, ka sake ganin ta ce wallahi ban dawo ba sai ce to har abada ba za ta dawo ba ce to alhamdulillah ah ya za ta dawo tunda a cinye ta ya ce to alhaji ina so in shaida maka ka gani nan ni dan dan fara ne mun ji abin da kake faɗa na cika baki da alwashi kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza tinkiyar ka tinkiyar ka ce ba ita ta yi magana ba surkulle muka yi maka muka sa maka kaji kamar na yi magana ta yi magana ni ne na yi magana gaba ɗaya kudinka kuma da ka bayar ga sunan na dawo maka da su amma cinkiya mun cinye ta to jama'a akwai waɗanda rayuwarsu akan wannan abin suke rayuwa su cuci mutane su yaudari mutane su ha'inci mutane so shi ma yana daga cikin ne zalunci akwai mutanen da wallahi mutum zai zo fitar da wuka sai ya fitar da wuka ya zare harshen sa wallahi ina yanka reza sai ya kire yana yanka wallahi ba ta yanka ba kana wayyo Allah subhanallah wallahi ba za ta yanka shi ba ni da ido na ga mutumin da ya dauko wuka adda yana far ya yanka cikin sa wallahi ba ta yanka ba sai dai ka ji ta yi far ta sauka akwai wanda zai zo ya kunna wuta ya shiga cikin yana tsalle a ciki ba za ta ci shi ba duk tsafi ne da waye du ana yi to za a iya zaluntar mutum musamman masu son kuɗi suna son kuɗi kuma ba su da imani suna son kuɗi ba su da aƙida to yanzu yanzu za a yaudare ka wani dan uwa an sace masa kuɗi a shagonsa wajen miliyan biyar aka kwashe masa sai wani malami irin yan bid'a nan yan damfara damfara ya san suna da alaka bid'a bid'a damfara damfara tsafa tsafi rubutun sha rubutun sha layu layu goro goro duk a haɗa gaba ɗaya ya zo ce alaji naira miliyan biyar ɗin nan za ta fito sai sha ka san inda take kenan sai sha za ta mutu za a yi aiki za mu gano wa ya cinye ta wa ya ɗauke ta za a dawo da kuɗin nan amma ka ba da dubu ɗari biyar za a yi maka aiki to shi wani ɗin ɗalibi na ne ɗan uwa ne sunna ƙoba ya ce to akar maka lahu ni sai na ce to ba laifi na yadda ya zo da niyyar zai taimaka masa ya ce na yadda ya ce abin da nake so da kai malam kudin nan miliyan biyar ne ko ka ɗauki naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar ma na ƙara maka da dubu ɗari biyar na ƙara maka da miliyan biyu mu raba gida biyu a je a kawo kudin nan in an kawo na alƙawari mu rubuta takarda in dai kudi sun dawo ka ɗau rabi da ɗau rabi sai malamin ya ce ba aikin kake so ba kaga ya ne mai sauki to Allah raba mu da zalunci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.